بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا إذن يهود da nasara da mushrikan larabawa da dukkan kafiran duniya sun yi imani bi misli ma amantum bihi da irin wannan imanin nan da kuka yi wanda ya haɗa kowane annabi da kowane annabi da kowane littafi ba a rage ko ɗaya ba la nufarriqu baina ahadin minhum duk wanda ya imani irin wannan nakun nan to fa ta dau sun shirya amma matukan yahudu suna cewa lan yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasari nasara suna cewa lan yadkhul jannata illa man kana nasari mushrikan larabawa sun ce su kadai ne za su shiga aljanna duk su ne mutanen annabi ibrahim to duka wanda bai imani irin nakun nan ba wanda ya hada Allah da annabawa ga baki ɗaya littattafai ga baki ɗaya suka ce ba za su raba kowa da kowa ba to wanda ya haka shine ya shirya wanda bai haka ba fa inna ma hum fi shiqaq suna cikin sabani kenan sabanin gaskiya suna cikin bata kenan domin innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi wa yaquluna nu'minu ba'din wa nakfuru ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan Allah ya ce duk mutumin da zai ware wani annabi ya ce ya yi imani da shi banda annabi wani ya yi imani da littafin annabiwa ne banda littafin annabiwa ne to wannan ya kafircewa Allah shine kafiri na gaskiya in kana neman kafiri na gaskiya in Allah to mai raba tsakanin annabawa ce ya yi imani da annabi Musa banda annabi Isa yahudi kenan yace ya yi imani da annabi Isa banda annabi Muhammadu to ba nasare kenan da ba yahudi da sauran kafirai da suka kafirce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wanda suka yi haka suna cikin sabani فإنما في شباب فسيكفيكهم الله يا رسول الله كي هقولي الله زي إسمك سوء إناك فإناك المستهزئين دكا سو الله زي إسمك سوء وهو شيء الله السميع ميجيني الأليم masanini yana jin addu'ar da kuke yi yana jin irin yana jin abin da kuke faɗi kuma yana sanye da abin da kuke yi duka wannan aya kanta ne lokacin da aka shirya na Usmanu jinin jinin wuyansa da sai ka yanka shi ya zuba akan takarda yana cikin karatun alqur'ani fa sai fika humullah cikin qur'anin farko waɗanda aka rarraba yan tawaye da suka shiga shi har gidansa suka yanka shi wannan jini ya zuba akan wannan wuri wa huwa samiul alim
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون wannan yin imani da dukkan annabawa babu rage ko guda ɗaya da dukkan littattafan da aka saukar wa annabawa babu rage ko guda ɗaya sallama wa Allah gabaki ɗayan nan to shine kyakkyawan rini na Allah su yahudu suna da wani abu wanda suke wankan mutanensu da shi suna kiransa wai shine rini na na addini nasara suna da wani ruwa wanda yake asalinsa wai ruwa ne da annabi isa ya wanka da shi akan ba kowa ana ana rarraba shi ana ƙara ruwa a kansa akan sa masa ya zan wani yalo hakan nan suna wanke mutum da shi ana kiyasa ku baptisma ne wai wanda aka yi masa wannan wanka shi kenan ya zama dan aljanna to a'a wanda ya hada dukkan annabawai imani da su shine wanda aka yi masa wannan rini na gaskiya to mu dai alhamdulillahi fitratallahi allati fatara an-nas alaiha mun yi imani dukkan annabawa ran farqu baina ahadin minhum wannan shine rini wanda yake irin na Allah wa man ahsana min Allah sibqa a cikin masu rini wa ka taba ganin wanda ya iya rini irin na Allah dukkan marina sukan ɗauki abu ne yana fari su mai da shi ko kore ko ja ko baƙi ko wani abu daban ko yalo amma ba marinin da yake iya ɗaukan wani kala ya mai da shi fari sai Allah shi kaɗai yake ɗaukan gashin mutum baƙi kirin ya mai da shi fari sal shi Allah shi kaɗai yake ɗaukan zuciyar kafiri baƙa kirin ya rine ta ta zama farasal ya ɗauki zuciyar jahili ya rine ta ta zama farasal ya ɗauki zuciyar munafiki ya rine ta ta zama farasal ya ɗauki mugun halin mutum baki irin ya mai da shi kyakkyawan hali ba wanda iya irin wannan rini sai Allah Allah shine mai mai da bakin abu ya zama farisal wa manasar min lasifa wa nanu mu dai musulmi nanu lahu abidun mu dai Allah shi kadai muke bautawa shi Allah nan shi kadai muke bautawa kuma sallama wa dukkan annabawansa mun yi imani da su
قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون duk da waɗannan hujjoji dai har yanzu Yahudu da Nasara ba su bari ba suna cewa me shin yaushe ba kuka taɓa samun wani annabi ne a cikin danginku ne ina kuka taɓa samun annabi a cikin danginku ne duk annabawa in banda annabawa guda ba su goma ba duk annabawa a cikin bani isra'ila suke yaushe ba kuka taɓa samun annabi ne yaushe kuka taɓa samun littafi ne yaushe kuka mu ne da annabawa mu ne da littattafai kuma kiblar mu ita ce tsohuwar kibla yaushe kuka da tsafi ne ba kwanan kuke tsafi ba ne suna jayayya da musulmi akan haka wai musulmi ai kwanan nan da matsafa ne kwanan nan da jahilai ne ba su da annabi sai wannan annabi da suke cewa annabin su ne sai Allah ya gaya mana mu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce musu atuhajjuna na fillahi za ku yi jayayya da mu a cikin sha'anin Allah wa huwa rabbuna wa rabbukum Allah nan wanda ya halicce ku ya sa muku annabawa yake ya fifita ku a cikin dangi shine ubangijinku mu ma shine ubangijinmu walana a'maluna wa lakum a'malukum yanzu da abin da ke gaban mu tsakanin mu da ku ku ku yi aikin ku mu mu namu mu aikin mu mun yi imani da Allah da dukkan annabawa gaba ɗaya dukkan littattafai gaba ɗaya ku ko kun ware waɗansu kun ce kun ki su lana a'malukum a'malukum wa nanu mu lahu mukhlisun wato mun yi ikhlasi wa Allah kamar yadda ya umurce mu وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين duk abin da mutum zai yi ya yi shi saboda Allah kada ya shigar da wani abu a cikin aikin Allah ya kadaita Allah a cikin zuciyarsa yi ikhlasi ya komai saboda Allah shine ake kiransa ikhlasi wani abu ne wanda yake da wuya kwarai a cikin zaman jama'a musamman a wannan zamani da muke ciki za ka shiga damuwa kaman za ka mutu iyalanka kaman za su mutu ka zo ka tadda mai dukiya kai masa kuka kai masa kuka sai kai ka gama ya shafa aljihun ce ka je sai dai ka da Allah sauri ka je dai sai ka dawo amma in a gaban talabijin ne in an in akwai lasfika sai ce ya ba da miliyan guda me za a yi da miliyan ai za a gina masallaci ne ga waɗansu iyalan suna mutuwa da yunwa ba a'a za a gina masallaci saboda talabijin za su faɗa rediyoyi za su za su faɗa talabijin jaridu za su rubuta ya ba da miliyan guda amma wannan mai galabaita shi ya bai bashi ba to saboda irin waɗannan ayyuka duka a riƙa yin ikhlasi saboda Allah da su shi ikhlasi wani abu ne mai wuya wato manansa cire riya a cikin aikin Allah shine ake kiransa ikhlasi kai saboda Allah wuyansa shine banda Allah ba wanda ya san ikhlasi in kai a bayyane ka ji tsoro ka ce yanzu in nayi wannan abu a bayyane sai mutane sun ce sai su ce ban yi saboda Allah ba nayi saboda riya ne bari dai in bari to in ka bari wannan barin da kai yafi wancan riyan muni domin wannan da kai bai da amfani amma wancan yana da amfani wancan da kai ya amfani waɗanda kai wa kuma ya koya wa mutane su su yi saboda Allah ko kai baka yi saboda Allah ba idan ka yi musu addu'ar da za su yi maka za ta amfane ka ko da aikin bai maka amfani ba amma in ka hana wani ma ya hana ka koya wani ma hanawa kenan sannan kuma ba yi amfani da kai ba saboda haka duk abin da mutum zai je saboda Allah in ya so a gani in ya so kar a gani duk ɗaya ne wani sahabi ya je ya yi kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi nakan yi wani aiki wani sa'i ba na so a gani amma sai mutane su gani kuma sai akan yabe ni ma wani sa'i ma har nakan ji daɗi yaya aikin nawa yake ce kai saboda Allah ba komai ko an yabe ka ko ka ji daɗi ba komai in dai ka yi saboda Allah ne saboda haka a matukar kokarin yin abu saboda Allah a bayyana abu a fili a yi shi saboda Allah yana da amfani don koyar da jama'a ne waɗansu mutanen in baka yi haka ba ba za su yi ba wannan ana son a yi haka amma kuma mutum matukar kokari cewa ya yi saboda Allah ne ba don waɗannan mutanen ba ne ba don ujubi ba in tubdu sadaqati fa ni'mahi وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم ونكفر ونكفر عنكم من سيئاتكم Allah ce sadaka ko ka bayar a fili ko ka bayar a ɓoye duk ɗaya ne kai dai kai saboda Allah wa na da muku su mu dai mun yi ikhlasi wato muna yin komai saboda Allah bismillah أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصاري قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصاري قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل أما تعملون ko kuma har yanzu dai ba za su bar ku ba su yahuda nasara din am yaquluna za su ce inna ibrahima ai shi ibrahimun da kuke cewa kakanku ne to shi yahudanci yayi da akan addinin sa kuke me yasa ku ba ku yahudanci ba in ji yahudawa kenan nasara su ce ai ibrahimun da kuke cewa kakanku ne addinin nasa ai yahudanci ne me yasa ba ku nasaranci ba in addinin sa kuke bi mushrikan laraba za su ce ai mu muke tare da annabi nan garin ya zauna nan ya gina tsaki mu ne jikokinsa addininsa muke bi domin shi annabi ibrahim alaihi salam a shi ya gina shi ya gina ka'aba kamar yadda muka karanta jiya dai amma yawancin zamansa na ƙarshe dai a falastin ne nan ƙasar dai ƙasar babi da ƙasar kan'ana din nan ya rayu shekarar 120 kamun ya so mu aihuwa ya haifi na Ismail kamar yadda muka karanta. Ismaila yana da shekara tamanin da Ibrahim ya rasu, wato in an haɗa kenan annabi Ibrahim yana da shekara shekara ɗari biyu kenan da tara abin da ya a duniya. Amma shi Ishaƙa shi ƙanin na Ismaila shekaransa ɗari da tamanin ya a duniya, shi Ismailan kuma ya yi ɗari da talatin da bakwai a duniya. To amma duk da haka yana cewa in sun ce ai shi annabi ibrahim yahudanci yayi am yaqulu inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba da ibrahimun da isma'ilun da ishaqan da yaquban duka kanu hudan yahudu suka ce yahudanci suke yi a wani wuri Allah ce to qul fatu bi wa ba unzilat at-taurat wal injil illa min ba'di ai ba saukar da at-tauran da ta kira yahudawa yahudawa ba sai bayan ibrahim ba ba saukar da injilan da ake kiranta injila wanda ta mai da nasara nasara ba sai bayan ibrahim kul fatu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin in kuna shakka ku dauko attauran ku zo ku karanta ku gani ai da shekara mai yawa domin tsakanin rasuwan annabi ibrahim da aihuwan annabi muhammad sallallahu alaihi shekara dubu ne da ɗari shida tsakanin su da nisa kanuhu da nawa sare am yaqulu la ko suna cewa inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba walas bara har jikokin annabi ibrahim din sune ya'yan annabi yaqubu dukan su kano hudan su ai yahudawa ne inji yahudu kano nasara inji nasara ka tambaye su allan da ya saukar mana littafi kam ya ce ba haka ba ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikina to antum alamu amillah Allah kam ya ce annabi ibrahim ba ba yahude bane da shi da da Isma'ila da Ishaqa da Yaqub duk ba Yahudawa bane ko ba mushrikai bane ko ba nasara bane shin ku ne kuka sani ko Allah a antum a'lamu amillah Allahu a'lamu Allah ne masani qul antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah gaskiya dai kun riga kun sani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne Qur'ani gaskiya ne addinin Islam gaskiya duk wannan jayayya da kuke yi kuna yi ne don hasada da kuma kiyaye girman ku a wurin talakawan ku da jahilan ku to kun ɓoye shaida kenan kun yi sabo a cikin azzalumai wane ne yafi muni a cikin azzalumai kamar man katama shahadatan indahu min Allah akan wanda yake ya san shaida ta gaskiya wanda take daga Allah take zuwa gare shi ya santa sai ya ɓoye ta a cikin azzalumai wane ne fishi zalunci babu wanda ya fishi a wannan nau'i domin wa manazlamu din a qur'ani sun zo sau tara ne to kowanne in an faɗe shi kuma yakan faɗi nau'i daban ne wancan na farko wa man azlam mimman mana a masajidallah an yuzkara fi hasmuhu in an je wajen koran mutane daga wurin ibada to ba kamar wancan in an zo nan wajen ɓoye gaskiya ɓoye shaida kuma zalunci ba kaman wannan kowanne in an je babin sai zama ba kamar sa amma in an ce wa man azlamu mimman fa'ala kaza to ba za a sake samun wani kamar sa ba tun da ce ba wani kamar sa to ashe kowa akan babin sa kenan wa man azlamu da wawu sun zo sautar alqur'ani to amma sukan faɗi abubuwa daban-daban ne fa man azlamu da fa sun zo sau shida ne kuma sukan faɗi abu daban-daban ne saboda kowanne ta dauke shi a babin kaza dukkan azzaluman duniya ba kamar wanda ya kaza a babin kaza duk azzaluman duniya ba wanda ya zalunci kamar wanda ya kaza kowanne sai a dauka masa hanyar sa fanni fanni fanni fanni ta tafi saboda kar qur'ani ya warware juna da ya ce ba wanda ya fi wani tsawo in ya sake dawo ce ba wanda ya fi wani tsawo kuma wani da wani can daban ne in ya ce ba wanda ya fi wani kauri sai ya sake nuna wani ce ba wanda ya fi wani kauri to kaga an warware juna kenan a'a ta wajen fannin tsawo ba wanda ya fi wani tsawo wajen kauri ba wanda ya fi wani kauri wajen ja ba wanda ya fi wani ja wanda ya gajarta ba wanda ya fi wani gajarta to ta haka fa mana zalamu din da fa mana zalamu da wa mana zalamu guda goma sha biyar na fa shida na wautar da haka suke tafiya qur'ani ba warware juna wa man zalamin man katama shahadatan inda hu min Allah a cikin azzalumai babu azzalimin da yafi wanda shaida ta zo masa daga Allah ya riga ya san gaskiya ya boye yaki yaki ba da gaskiya kamar yadda Allah zai hore mu a ƙarshe yana ce wala taktumu shahada wa man yaktuma fa innahu qasimun qalbuhu ya ku jama'an musulmi kar ku koyi shaida ku yi kamar yahudawa yadda suke yi duk mai koyi shaida to zuciyarsa tana da zunubi da yawa man ka wa man zalimi man katama shahada inda wani Allah wa man la bi ghafilin amma ta'malu ya ku yahudu ya ku nasara ya ku mushrikai to Allah yana sane da abin da kuke yi kuma ba zai bari ba zai kama ku
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
يا ku mushrikai to Allah yana sane da abin da kuke yi kuma ba zai bari ba zai kama ku
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون كدين دام متاني بسم الله زي مثلا بسم الله زو زو كذا ina suke a zo shi mijin ya zo kusa matar kuma ta zama kusa da shi daga baya ba eh shi ya shigo daga nan inda za a gan shi wa man yadda mimman katama shahadatan indahu min Allah wa man Allah bi ghafilin amma ta'malun kai ne ko to kai haka kai da alhamdulillah kai dan umma mata kace za ta musulunta to masha Allah to ka ga mata daga nan ta ji tana jin mu ko kice la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu عليه وسلم أشهد أن إيسى عبد الله ورسوله abin da kika tabbata kika ce kin tabbata tun daga zuciyarki har bakin ki kin yadda Allah shi kadai ne shine ubangijin komi da kowa shine mai komai kwa shi kadai ne abin bautawa kuma kin ce kin tabbata daga zuciyarki har bakin ki kin yadda Annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne kuma kin ce kin tabbata tun daga zuciyarki har bakin ki Yesu ba dan Allah bane annabi isa bawan allah ne ruhu ne daga allah kalma ne daga allah ta kunfa ya kunu kamar yadda allah yake jefa rai a cikin kowace mace in ta ciki shi shine yake jefa rai ba mijinta ne yake jefa rai ba haka allah ya jefa rai cikin maryamu ta haife shi bawan allah ne ba dan allah bane kin yadda kin tabbatar da waɗannan duka ta tabbata ko to ki alhamdulillah kin zama musulma a duk yanzu abin da ya wajaba kan musulmi ya wajaba kanki abu da duk musulmi muke kauna wurin allah ke ma kina kauna dukkan musulmin duniya yau ƴan uwanki ne duk abin da bashi da kyau cikin musulunci tun daga yau kema bashi da kyau wajen ki kamar cin naman alhanzir wato alade da giya da sauran abubuwan da musulmi ba sa yi an haramta musu akwai sallah guda biyar mijinki zai gaya miki dama mijinki musulmi ne zai gaya miki da zaki sallah da yadda zaki wankan janaba da da yadda zaki wanka wankan janaba jinin haila in ya zo ki daina sallah ki daina azumi sai ya dauke in ya dauke sai ki koma ki wanka sannan ki kama azumi ki kama sallah kamar da ki koma wajen kwana da mijinki bayan jinin ya yanke kin wanka kin so sallah duk da abin da ya sanar mijinki zai ga miki ya sunanta ko manin janet to yanzu me take so zainab janet zainab zainab masha Allah muna mata murna muna mata murna kai kuma muna maka murna Allah baka lada Allah baka lada shiyarwa alhamdulillah ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون Allah yana sanye da abin da kuke aikata ku Yahudu da Nasara da mushrikan Laraba ko ba zai bari ba zai kama ku da shi inna akhzahu alimun shadid tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun wannan mutane manyan mutane da kuke ambato din nan annabi ibrahim annabi isma'il annabi ishaq annabi yaqub asbat kuna alfahari da su ku daina wannan alfahari su sun riga sun yi nasu sun gama sun wuce tabbal li muftakhirin bi azmin nakhirin kai ka nuna kanka kace ni ne wani ba ni ne dan wani jikan wani ba zai amfane ka ba ni ne wani shine wani ba ni ne dan wani jikan wani ba ku daina ambaton waɗannan manyan mutane abinda suka yi sun riga sun yi a darajar suna gare su aikin suna gare su ku yanzu da ku ake magana in kun yi mai kyau ya zama naku in kun yi mai muni muni ya bi ku ku daina ambaton waɗannan manyan mutane wala tusaluna ba za a tambaye ku amma kanu ya amaluna wanda suka aikata ba kuma ba za a tambaye su abinda kuka aikata ba ku tsaya ku yi mai kyau in kun yi mai kyau wannan daraja da aka gaya muku wa alamina tana nan kuma alfahari da iyayenku wannan abun yana nan darajar tana nan in kun musulunta ma za a ninka muku lada fiye da na wani musulmi wani musulmi duk ladan da ya samu mutumin da yake ba yahude ko ba nasara in ya musulunta za a ninka masa lada yutikum kiflaini min rahmatihi saboda ku daina ambaton iyaye da kakanni ku zo ku musulunta yadda musulmin duniya suka musulunta suka bi Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم alkur'ani yakan ambaci iyaye da yin alfahari da iyaye a wuri ta hanya biyu in annabi annabi annabi yusuf ya kirari da iyayensa da kakanninsa sai a gaskata shi yace millata aba'iya ibrahima wa ishaqa wa yaquba ma kana lana an nushrika billahi min shay zalika sallallahu alaina wa alanna ni din nan mai kadaita Allah ne kuma haka na gada tun daga kakanuna Ibrahim da ɗansa Ismail da ɗansa Ishaq da babana Yaqub duk ba mu taɓa yin tsafi ba Allah shi kadai muke bauta abinda muka gada kenan wani alfahari ne mai kyau mutum ya gaji addini a nuna masa hanyar bata ta ban gada ba hanyar bata ban gada ba amma in iyayenka batattu ne aka nuna maka hanyar shiriya to karka ce ma wajen ali aba ana aw law kana aba la ya'lamu shay'an wa la yatuna kuma ko iyayenka kafirai ne ba san Allah ba san addini ba sai ka bi hanyar su ka je ka fara wuta a'a in iyayenka suna kan hanyar kirki karka yadda wani ya da kai raba ka da hanyar iyayenka in iyayenka suna kan hanyar banza in ka samu wani zai shiryar da kai ka rabu da hanyar banzan nan na iyayenka ka bi hanyar kirki wanda take Allah ya umurce ka ka bi ta domin ya ce wattabi sabila man anaba ilayya in iyayenka hanyar banza suke bi ka biyo hanyar wanda ya dauko hanyar dawowa zuwa gare ni sai qulu subha min nasi da sannu ya rasulullahi ya ku sabai ku shirya kwanan nan za ku ji bakaken maganganu ba na riga na ce zan zan canja muku kibla ku ko zan komar da ku kiblar makka ba to in na canja muku kiblar nan na komar da ku hanyar makka kiblar makka za ka sha maganganu sai dai ku yi hakuri wawayen nan wanda ba sa kan addinin annabi ibrahim wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafsahu wanda baya kan addinin annabi ibrahim baya kan addinin ka shine safihi shine wawa to wawayen nan da yahudu da nasara da laraba mushrikai za su yi ta maganganu kwanan nan sai ya kulu da sannu za su ce sai ya kulu subha min nasi wawayen nan daga cikin mutane za su ce ma wallahum an qiblati mullati kanu alaiha me ya juyar da su kuma suka bar kiblar da suke kai da suna duban baitul maqdis suna sallah to yanzu me ya juyar da su suka koma duban makka suke sallah ma wallan qiblatul allati kanu alaiha idan sun gaya muku ga amsa ku ce qul lillahi al-mashriq wal maghrib da gabar da yamma da kudu da arewa da sama da ƙasa ko ina da ko ina na Allah ne inda ya ga dama da yake fiskantar da bawansa ya bauta masa ba killa muke bautawa ba mai bada umarni muke bautawa qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi Allah yana shiryar da man sha'u wanda ya so shiryarwa ila siratin zuwa ga hanya mustaqim madaidaiciya abin da yasa aka ambaci mashriqu da maghribu don ana maganan yahudu da nasara ne yahudu da nasara suna alfahari da junansu ko da yake su ma ba sa son juna kamar yadda muka ji dai kowa yana cewa kowa akan ƙarya yake su yahudu kiblar ibadar su yamma saboda sun ce ce yamma da dutse ne annabi Musa ya samu a taura wa ma kunta bi janibil gharbi istadina ila Musa lamra to saboda nan ne suka girmama yamma wurin ibadar su yamma suke dubawa nan ne kiblar da suke girmamawa a cikin ibadun su su ko nasara gabar suke girmamawa don wazkur fi kitab maryam idin tabadal min aliya makarin sharqiyya wato lokacin da ta ji za ta haifi annabi Isa gabar kai ta bar gari ta bar gari ta je ta yi gabar ta bar gari can gabar ta je ta aiki annabi isa to daga jin gabar ta je ta aiki annabi isa nan sai gabar ya samu suna mai girma a wurin su nasara saboda haka ne ubangiji yake gaya musu laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin albirru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wato gabar da yamma ko ina da ko ina na Allah ne mu inda Allah ya ce mu bi duka nan muke bi saboda haka ne Musa aka hada mana duk gaba kida idan muna yamma da Ka'aba to gabar ne kiblar mu in muna gabar da Kaaba yamma ne kiblar mu in muna kudu da Kaaba arewa ne kiblar mu in muna arewa da Kaaba kudu ne kiblar mu in muna kusurwa kusurwa inda Kaaba take nan ne kiblar mu ko ina mu Allah kadai muke bautawa ba kibla ba amma muna bin umurni ne umurnin Allah subhanahu wataala qul lillahi al-mashriq wal maghrib ka ce musu gabar da yamma dun na Allah ne hadiya na shiyar da man insha wanda yazo ila siradin zuwa ga hanya mustaqim madaidaiciya irin hanyar nan ta annabawa da muke roƙo kullum ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim
وكذلك جعلناكم أمة وسبا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم يا فوج من الله صلى الله عليه وسلم baka jin tsoro kowa yana jin tsoro wannan rana kai baka jin tsoro haba in ka ji mutum yana jin tsoron taron gwamnati ai dan tawaye ne ko barawo ko azzalimi Allahu akbar
abin da yake jin tsoron taron gwamnati barawo ne ko dan tawaye ko azzalimi ranan da Allah da kansa zai zo da mala'ikunsa wata mala'ika ta hafina min auqina wal arshi wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha kuma an an nade wannan kasa mai kazanta an kawo ta kasa mai haske an shimfida wa barazu sannan wajiya bin nabiyyin wa shahada'i to wannan ranar dai ga ta nan dai Allah sa ta mana daɗi su waliyai yadda suke a wurin sha'ani kamar yaro ne ƙarami misali an kira uwarsa da ubansa da ƴan uwansa an ajiye su cikin wani ɗaki su ba su san abin da za da su suna jin tsoro sai daga shi yaro bai sani ba ya zo ya gudu ya dafa kafaɗa uwarsa ya koma ya gudu ya dafa kafaɗa ubansa shi in ya ci ya koshi bai damu bai san abin da za a yi ba su haka waliyai suke saboda haka dai Allah yake ajiye su ta hatal arshi yau malazil illa zillu ranar za su zauna tare da annaba da shahada da salihai Allah ya samu daga cikin su almutahabbuna fi zillil arshi yau malazil illa zillu to ranar za mu mai da ku ku ne al'umma manzon Allah shahidai ku ne za su ku annabawa shaida rannan Allah zai zauna ya yi shari'a ne ya zama alƙali ba zai amfani da shaidarsa ba yana neman shaida wajen bayi idan an an soma domin shiru za a yi in an yi shiru din sai wahala ta ce matukar wahala sai a ji tsoro annaba suna ji tsoro Allah ya ba kowa tsoro to sai a ce ai ya kamata a ga wa annabi Adam ya roki Allah ya sallai mutane masu tafiya aljanna su tafi aljanna masu tafiya wuta su tafi wuta yace a a ina jin tsoro ku je wajen ni ina jin tsoron abinda aka ce kar in taba ni aljanna nan da na taba ka a tada maganar ku je wajen annabi annabi Ibrahim shine Khalilur Rahmani a je wajen annabi Ibrahim a ce ka roƙi Allah kai ne badadin Allah ya sallai mutane ya ce a yau ina jin tsoro saboda ranar da aka ce mu tafi tsafi nace ba ni da lafiya sarki ya tambaye ni mata ta nace ukhti kuma tawili ne inni saqil ku je wajen annabi Musa ko a duniya yafi kowa magana da Allah a je wajen annabi Musa shi ma ai masa bambadanci a gaya masa anta kalimullah shi ce "Mm, mm, ina jin tsoro wato akwai lokacin da nace aka ce in gaya wa ƙasa duk abin da nake ta yi nace ta kama karuna ta kama ƙarfi tana jansa yana ce Musa ina roƙon zumunta ina roƙon zumunta har ta halakar da shi Allah ce Musa da ni ya roƙa sau ɗaya da na yi masa gafara ku je wajen Isa daga zuwa wajen Isa ba ta lokaci ku je wajen Muhammadu yau banda shi ba wanda zai iya sai an an ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ana laha yau yau sai ni sai ni yau kam sai ni sai ni yau kam sai ni eh yace na ajiye shafa'ati li ahli kaba'ir min ummati kowane annabi yana da addu'ar da ya Allah ya karɓa masa na ajiye ta wasu a lahira in yi wa al'umma ta masu manya manyan zunuban nan in cece su da wannan addu'a sai ya sujjada wa Allah yace in yayi sujjada sai Allah ya buɗa masa wasu kalmomin da yanzu nan ma shi bai san su ba sai a can lahira za a buɗa masa wannan kalmomi ya roƙi Allah da wannan kalmomin Allah ya ce daga kanka me kake so a yi maka yace she- ceto yace ya ka maka to duk wanda ga ya tsaya nan to sai dai zunubi sai ya tsaye da shi misali kaman masu tsare hanya ne su tsare hanyar motoci sana kowa wucewa sana ce to an yi sallama sai an yi sallaman nan kaga wanda iska ta sace masa wanda ba yi da mai wanda wani abu ya tsaya wanda fasinjan sun watse kaga shi ba zai tafi ba to ya tambi sai dai da wannan sai da wanda darura ta tsaye an sa- an sallama to shi kenan sai Allah ce to kai annaba ku zo annabi nuhu annabi hudu annabi salihu annabi duk Allah ya kira su da na yake kun isar da aika ce mun isar ya ubangiji Allah ya fi kowa sani haka ce to kun isar eh a kira al'umma ne nuhu ya isar da aika ja ma ja ana min bashirin wala nadir ba wanda ya taba zuwa ya ga mana wannan rana tana zuwa ba wanda ya taba zuwa sai Allah ya kira ce to kai mutanen ka sun ce a sai abin da nace maka kai ba kai ba ce wallahi na yawo ubangiji na kana da shaida ina da shi zuwa ne ne sai ce ummatu muhammadi al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kira mu in an kira mu menene kuka sani tsakanin nuhu da da mutanen sai ce a nuhu rabbi innahum atawni wattaba umar la yazidu malu wallahu la khazara inni da'awtu jihara kuma inda alatu lahu wa asratu lahum israra fa qultu bi duk abin da annabi nuhu ya faɗa sai mu faɗa duk abin da suka amsa sai mu ga annabi ga abin da ya faru sai Allah ce lalle ashe annabi duhu na gaskiyarsa sai wace ce a a a wannan ba san mu ba ba da su muka zamani ba wani ga musu ya to kun Allah ce to kun ji ba da ce da ku ba ko kuna da mai mai taskiyar ku wanda zai belin ku ya faɗi abin da kuka faɗi nan gaskiya ne muke eh annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ka saukar masa littafi na gaskiya ya zo ya karantar da mu wannan abin Allah ya ce a tunda kuka faɗi annabi Muhammad magana ta ƙare shikenan sai sallami kafirin annabi nuhu ta huta a sallami musulman sa ce to ku tafi aljanna sannan a kira annabi hudu shi ma haka an- kowane annabi da haka za a yi sannan mu ne za mu yi shaida wa annabawa sun isar da aika mu kuma in kafirai sun ce ba su yarda da shaidar mu ba Allah ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya gaskata shi duk abin da muka faɗi a Qur'ani yake kuma Qur'ani gaskiya ne zalikal kitabu la raiba fihi to da haka ake za a yi abun saboda haka ne Allah ke mana kirari yanzu na ce wa kadhalika ja'alnakum yadda na zabe ku na zaba muku addini na zaba muku annabi Muhammad na zaba muku alqur'ani ja'alnakum muka sanya na zaba muku kibla na sanya ku ummatan wasadan al'umma matsakaiciya mai daraja ita kunu shuhada ala nasi don ku zama shaida wa mutane wa yakuna rasulu alaikum shahidan ku zama ku yi wa mu- wato shahida lahu idan wani ya shaida ka samu da larabci zai ce shahida lahu in wani ya shaida an daure ka ko an kashe ka sai a ce shahida alaihi to saboda haka litakunu shuhada ala nasi mu ne za mu yi mu yi wa kafiran annabawa mummunan shaida mu ce sun karyata annabawa sannan mu yi wa annabawa shaida sun isar da aika wai kun rasul alaikum shahidan shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana shaida abinda muka faɗi gaskiya ne wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'u rasula mimman yanqalibu ala aqibihi Allah yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan al-qiblar da na sa ka akai wanda kake sallah tun aiko ka domin a can a makka yana sallah ne zuwa kiblar ka- kakansa annabi ibrahim har waɗannan shekaru da ya kaure dawo madina ya iso madina ƙarshen jun na shekara dubu um, na, na, na, ya, ya, ya iso madina a cikin uh, a watan turanci a cikin ƙarshen jun ne uh, ya fito makka amma uh, a jula ya iso madina ya iso cikin al, uh, rabiul awwal ranar litinin sha biyu ga wata to ya yi sallah sai aka ce ya dubi kib- ya dubi kiblar kudus ya yi sallah ya dubi kudus ya yi sallah ya yi sallan wata goma sha bakwai da kwana uku domin ran talata sha biyar ga watan sha'abanan shekara ta biyu aka juyar da wannan kibla saboda haka in ka hada sai ka samu ya yi sallan wata goma sha bakwai kenan da kwana uku yana fuskantar wancan kibla ta ka'aba to sai aka canja masa ubangiji ya ce na yi wannan ne don na nuna wa mutane wanda yake mai imanin gaskiya da mai imanin ƙarya don mai imanin gaskiya duk yadda ka juya shi zai juyu ya san daga Allah kake magana mai imanin ƙarya ku zai ta yi shakka sai shi ma take bai sa abin da yake yi ba wata ce shi ma bai sa abin da yake saboda haka mutane da yawa sun ridda wajen canja kiblan nan wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha ba mu canja ka daga wannan kiblan da kake kai muka mai da kai akan wata ba illa lina la man yattabi'u rasula don mu nuna wa mutane man yattabi'u rasula wanda zai bi manzon Allah duk inda ya juya Allah ne yake juya shi kuma zai juya tare da manzon Allah min man yanqalibu ala aqibahi daga kuma mutanen da za su yi ridda su koma cikin kafircin su wa in kana kabiratan illa ala alladhina hadallah kai wannan lamari yana da girman gaske a ce yau ku dubi nan shekaru a ce yau ku dubi nan wata goma sha sannan yau ku a ce a canja kai wannan abu yana da girma illa ala allazina hadallah sai dai wanda Allah ya shiryar da shi ya san annabi abin da yake yi duk da umarnin Allah yake yi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuhe lalle abin yana da nauyi a wurin wanda bai san Allah ba wa ma kana Allah yubi imanakum sai sahabbai suka tambaya ya rasulullahi to ƴan uwanmu da suka mutu lokacin da ba canja kibla kibla ba yaya sallar su take Allah ya riga ya karba tuni amma kana biya imanakum Allah ba zai lalata ladan aikin ku ba inna Allah tani Allah la ra'uhu mai tsananin tausayi ne bin nasi ga mutanen da ba musulmi ba ma balle musulmi bil mu'minin rahima shi mai yawan tausayi ne ga mu'minai ba zai tozartar da aikin da kuka yi ba
قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل أما يعملون wannan shine farkon kissar sai aka gabatar da natijar kamun a faɗi farkon kissar kamar yadda aka yi da inna la ya'murukum an tazbahu baqara aka koma sai da aka gama aka ce wa yaqasaltum nafsan fadaratun fiya kanna ya takallu waje ka fi sama Allah yake ina ganin ka lokacin da ka daga ido kana duban sama wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son Allah ya mai da fiskarsa wajen kiblar Kaaba amma kuma tunda Allah ne yake ya dubi Qudus bai kamata ya roki Allah yace Allah ya masa canji ba ba zai nuna wa Allah ga abin da yake so ba ya bar wa Allah zabi amma a zuciyarsa abin da yake so a mai da shi kiblar kiblar Kaaba to ana cikin wannan hali don Yahudu suna wa musulmi dariya kun ji addinin mu amma kuna bin kiblar mu wata ran sai kun bi gaba ɗaya ma ai za ku bi mu ne tare gaba ɗaya ma sai kun dawo tunda kuka zo mu bin kiblar mu to mushrikan larabawa sun ce to ai da ya ce shi na annabi ibrahim ne akan addinin annabi aka aiko shi to gashi ya yake kiblar annabi ibrahim din yana bin kiblar yahudawa to abin dai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambaye jibrilu yace amma da so samu ne ni kam gaskiya na fi son kiblar ka'aba sai ta wannan ba magana za ka ga min bane ni bawa ne kaman ka ka ga wa Allah sai ya shiru da ya shiru da jibril ya tashi to gashi ya yake kiblar annabi ibrahim din yana bin kiblar yahudawa to abin da yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambaye jibrilu yace amma da so samu ne ni dai kam gaskiya na fi son kiblar ka'aba sai ta wannan ba magana za ka gaya mini bane ni bawa ne kaman ka ka gaya wa Allah sai ya shiru da ya shiru da jibril ya tashi zai tafi sama sai ya bi shi da ido shi ke sai Allah ya ce ina ganin ka na san abin da kake so ina ganin ka na san abin da kake so kan da rai ta kallo waje kan samayi صلى الله عليه وسلم فلنولينك قبلة ترضيها yanzu dai daga yanzu za mu jibinta maka kiblan nan da ranka yake so wanda ka yarda da ita kiblar kakanka din nan daga yau za mu mayar maka da kiblar ka za mu jibinta maka wannan kibla falan walli annaka qiblatan tardiha daga yau fa walli wajhaka shatr al masjid al haram daga yau ka fiskantar da fiskar ka wajen ibada shatr al masjid al haram ta wajen inda ka'aba take faɗin ta wajen inda Ka'aba take wannan shine balagan alqur'ani da kuma isan cikar ilimin musulunci domin yanzu mutum yana nan Kaduna in ya dubi gabar yace Ka'aba yake dubawa in ya tafi can wajen Port ya dubi gabar yace Ka'aba yake dubawa in ya koma can arewa da guru ya koma can ƙasar Niger ya dubi gabar yace Ka'aba yake duba kowa da ya san faɗin Ka'aba bai kai haka ba to sai Allah ya ta wajen ta wajen Ka'aba bai ce ka'aba ba sai ce ta wajen ta wajen masallaci mai alhurma to in ka dubi gabar din nan to ka dubi ta wajen inda masallacin yake kenan tunda an san dai fadin sa bai kai tun daga fatako zuwa zuwa kasar Niger ba to kuma duk inda muke mu na yamman nan gabar muke dubawa an san kuma iyakan fadin sa to yadda abin yake dai wanda yake cikin harami dolensa ne idonsa ya fuskantar da fuskarsa wajen Ka'aba dolensa mutuka yana ganin ta idan mutum ya fita wajen masallaci dolensa masallaci zai duba ya sallah idan mutum ya fita makka makka zai duba dole ya sallah idan mutum ya yi nesa to ta wajen inda makka take in gabar take daga garinku to gabar za ka duba in yamma take daga garinku yamma za- in- ta inda take dai nan za ka duba kai sallah shine shatral masjidil haram saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora mutane abin da yafi karfin su cewa duk inda mutum yake zai gane ga inda Ka'aba take abu ne wanda yake ya fi karfin dan adam amma ya san ta inda take kam ya san ta inda take in bai san inda take ba ma shatr al-masjid haram wa haythu ma kuntum kuma ta inda kuke duka fa wallu wujuhakum shatrahu ba wai kuna Madina kadai ba duk garin da kuke in za ku yi sallah ku dubi Makka ku yi sallah fa haythu ma kuntum wallu wujuhakum shatra duk inda kuke ku dubi Makka din da ta wajen shi za ku duba ku yi sallah duk inda kuke wa haythu ma kuntum wallu wujuhakum shatra wa innahu lal haqqu min rabbik إن الذين أوتوا الكتاب wa inna allazina utul kitaba la ya'lamuna wato su ainihin yahudu da nasara la ya'lamuna anna al-haqqu min rabbihim sun san wannan annabi a rubuce annabin Allah ne kuma sun san annabin Allah baya sa abin da yayi daga Allah abin yake zuwa to saboda haka sun san gaskiya ne canje-canjen nan da ake yi duk daga Allah suke zuwa su sun san haka ko da ba su karanta wurin a cikin littafinsu ba wanda suka tsananta karantawa a cikin littafinsu ko za su gani a cikin littafinsu A wani malami ya taba tambayar wani malami me yasa Allah yake maimaita kissoshi ne a Qur'ani ya faɗi wannan magana in ya je wani wuri ya sake faɗa ya je wani wuri ya sake faɗa ya je dalilin haka saboda shi alqur'ani shine littafin shiryar da dukkan musulmi gaba ɗaya ko ba dukkan musulmi ne zai haddace qur'ani ba ko ba dukkan musulmi ne yake da dukkan cikakken qur'anin a hannunsa ba amma duk abin da ka karanta na qur'ani yana hannunka duk abin da kake nema zaka jawo shi cikin abin da yake hannunka din nan dai ha ko kowane juz'i yake hannunka na qur'ani cikin wannan juz'in duk abin da kake nema zaka sami cikin wannan juz'in dai saboda isan alqur'ani ta saboda haka wa inna la ya'lamuna anna haqqu min rabbihim su wannan kafirai sun sani duk abin da kake yin nan akan gaskiya kake addinin ka gaskiya ne qur'anin ka gaskiya ne annabcin ka gaskiya ne duk umurnin da ka bayar gaskiya ne umma la bi ghafirin amma ya'maluna Allah yana sane da abin da suke yi ba zai bari ba zai kama su
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين وإن كافرين ما ستورن كي يهود إنن نسارى ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية دي آية دا كنونا مسو تتيوا الدين كغسياني كي غسياني سرقك مسلسا كي غسياني ma ta bi o kiblarka ka ba za su bi kiblarka ba ba za su bi addinin ka ba balle su bi kiblarka su yi sallah idan sallar ka wa ma anta bitabin qiblatahum kuma kai ma tun da yake ka riga ka san abin da kake kai shine gaskiya shine sibghatallah to ba za ka bar na Allah ka bi na wani ba wa ma anta bitabin qiblatahum kai ba za ka bi qiblasu ba lakum dinukum wali dini kenan wa ma anta bitabin qiblatahum wa ba'dhum bitabin qiblata bar kuma abin mamaki yahudu baya bin nasara nasara baya bin yahudu mushrikai ba sa bin mush- yahudu yahudu ba sa bin mushrikai ba sa bin junan su ma a junan su amma ba dun bita bin kila ba wala yittabata awahum min ba'di ma ja'aka min inni innaka idhal lamin zalimin wannan irin magana Allah yana gaya wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam domin da shi yake magana shine yake isar da aika wajen al'umma shine wurin buga misali ya kai musulmi annabi ma kenan aka gaya masa haka balle kai kenan wala in ittaba'ta ahwa'ahum Allah ce na rantse da zati na in ittaba'ta ahwa'ahum in ka bi son zuciyar wani kafiri ko ba yahude ko ba nasare ko wani arne kabarnawa min badi ma ja aka min ilimi bayan ko na bayyana maka gaskiya a fili ka riga ka gane ya kai musulmi kana ji da annabi yake magana balle fa kai kenan min badi ma ja aka min ilimi innaka idan lamina zalimina duk wanda ya haka kenan ya zama azzalimi wannan irin magana ba wanda yake iya fuskantar da ita wa annabi sai Allah shi kadai domin bawansa ne shi ya aiko shi kuma shine wurin buga misali yana ce masa da za ka bi son zuciyar yahudu ko nasara ko arna ka bar abin da na na baka din nan to da ka yi zalunci annabi baya yin sabo ko kankani balle yayi zunubi balle yayi zalunci ana yin magana da mu ne wal khitabu lin nabi wal muradu bihi ummatuhu da shi ake magana amma wai kowa yayi zagin kasuwa ya san da wanda yake Allah da mu yake yi mu ne wanda son zuciya zai sa mutum ya bi Yahudawa don samun kuɗi ko don samun makami ko ya bi nasara don samun mulki ko samun makami ko samun makami duk dai to Allah yana yana koya duk wanda ya bi su don samun wani abu ya bar gaskiya to lalle yayi zalunci
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون duk wannan magana da muke yi in ji Allah ya rasulullah allazina atinahu alkitaba mutanen da muka ba su littattafa wato yahudawan nan masu attaura da nasaran nan masu injila ya arifunahu sun san muhammadu kwarai da gaske kama ya arifuna abna'ahum kamar yadda kowansu ya san ƴaƴansa in sun shiga cikin waɗansu ƴaƴa zai gane su daban to haka suka san ka ya rasulullah kowannen su ya san ka kamar yadda san ƴaƴansa kamar ya arifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum amma waɗansu daga cikin su Allah bai ce wa innahum ba saboda kiyaye martabar waɗanda suka musulunta a cikin yahudu nasara din saboda cikin su akwai musulmi saboda yace laysu sawa'an min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana allal masjidun wa inna fariqan minhum akwai wasu yankin jama'a daga cikin yahudu da nasara wa inna fariqan minhum yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun suna koye gaskiyar ne sun riga ko sun santa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamuna wa man yadhlim mimman katama shahadatan indahu min Allah sun san annabi yadda suka san ƴaƴansu amma Abdullahi bin Salam yace yadda na san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban san ɗana haka ba domin matata in tana da ciki kan da za ta haifa ɗana ne amma ban sani ba ko wata nawa zai iya mutu ko shekara nawa zai iya mutu ko zai isa balaga ya zama dattijo ban sani ba kuma dogo zai zama gajere zai zama ya launin idonsa zai zama ya gashin zai zama ya menene tsakanin kafaɗarsa ya yake duk ban sani ba amma muhammadu na san yadda yake da yadda zai rayu da yadda girmansa yake da yadda gashin jikinsa yake da yadda can idonsa yake da yadda duk komai nasa na riga na karanta na sani ya rihuna kuma ya rihuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa suna koye gaskiya ne wahum ya'lamuna al-hali ko sun san gaskiyar amma suna koye ta saboda hasada irin na yahudu da neman girma da neman abin duniya
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين
alhaƙu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin wannan gaskiya da nake gaya maka zalikal kitabu la raiba fi wannan littafi da nake saukar maka da wannan gaskiya da nake maka bayani a ciki min rabbika daga Allah ne akwai wanda suka karanta alhaqa wa ya'lamuna alhaqa kenan alhaqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin kar kai shakka zalikal kitabu la raiba fi dai rigingimun yahudu ko rigingimun nasara kar su saka wani shakka kai da musulmi da kai ake magana annabi baya shakka Allah yana gaya masa fa in kunta fi shakki mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takun min mutakin la ashukku wala as'al Allah yace in kana shakkar wani abu cikin wannan abu to ka tara malaman yahudu ka tambaye su yace wallahi ya ubangiji na bana shakkan komai bazan tambaye kuma kowa ba fala takunanna min mutakin alhaqqu min rabbika fala takunanna min mutakin wannan alqur'ani da wannan addini gaskiya ne daga Allah ubangijinka fala takunanna min al-mumtarin ya kai musulmi wannan alqur'ani da wannan annabi da wannan addini gaskiya ne daga Allah ubangijinka kai wani mutum ya sa ka shakka don kuɗi a yahudance ko ya sa ka shakka don mulki a nasarance
zuwa ga sai bayan da gaisuwa ta da fatan alheri garkon musulmi da musulunci tambaya ta guda biyu don Allah a taimake ni me hukuncin wanda ya yi maka da kuɗin sata kuma yaya kasancewar wanda yana sallah yana azumi amma baya zakka
ainihin wanda ya saci kuɗi a cikin kuɗin ya yi kuɗin satan da su ya je haji to hajinsa a shari'a ta yi amma idan ya je ya ce labbaik Allahumma labbaik mala'iku za ce la labbaik wala sadaika wa hajjuka mardudun alaik amma a shari'a hajji ya yi in ya dawo sai ya biya kuɗin da ya sata in in an ganshi kuma a yanke masa hannu wanda yake sallah yake azumi baya fidda zakka wajibinsa ne ya fidda zakka in ya doge kan haka baya fidda zakka to zai mutu ba shi da imani alladhi la yutuna zakatan bila shakkin kafirun zuwa ga shehi bayan gaisuwa tare da fatan alkhairi ina tambaye guda biyu na fata shehi zai amsa mini su ni ne mu ne dai muna bin liman mun dade muna bin sa ba mu gane cewa Usama Shirin bane sai da ya rasu yaya sallar da muka yi take sai tambaya ta biyu shine nayi bako da daddare ba shagari ya rasu ban sani ba ko musulmi ne ko ba musulmi ba
amsar tambayar farko wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum wancan aya da muka karanta ta isa dun ba kallafa wa mutane in za su na limami sai ku sun kunce wandon sa sun duba shi ba in dai yana sa riga yana sa wando yana yana sa hula ya iya karatu a dauke shi limami ba tilasta mutane sai sun kunce wandon liman sun duba ya yake ba saboda haka sallar su tayi sannan bako kuma da kai wanda ya sauka wajen ka ya kwana abinda za ka duba abincin kayansa in an samu carbi ko an samu takarda ko an samu wani abu wanda zai nuna shi musulmi ne in an samu wani cross a cikin kayansa na kayan mission in an samu wani kayan mission cikin kayansa ko an samu wani cross ko an samu wani abu na kafirci to kar a yi masa sallah in ba a samu wani kayan mission ba a jikinsa ba a samu wani kayan arna a jikinsa ba sai a duba wani irin riga ne da shi wani irin wando ne da shi wace irin hula yake sawa sai a duba kafahuwansa akwai wurin da yake domin musulmi kafarsa ta hagun akwai wurin da yake girgizawa a ƙasa din nan akwai tabo na sallah in an shafa wannan ƙasa ta hagun za a ji wani tabo kowane musulmi yana da wannan tabon a ƙasarsa ta hagun inda yake girgizawa wajen zaman sallah in ba a ga wani alama a goshinsa na sallah ba to duk wannan in bai samu ba to sai a yi ta tambaya in bai samu ba sai a duba wani irin dangi ne shi to in in an ce danginsa su arna ne to sai a ya zama mushkila in ba a samu ba to sai a masa sallah akan shi musulmi ne wato don akwai inda ake karban shaidan kafiri a jefar da shaidan musulmi misalin musulmin da yake yawo da kafirai ya girma da su ba wanda yake ganin su cikin musulmi sai ya mutu aka nemi wanda ya ga inda ya sallah ba a samu ba to sai a tambayi abokansa arna da yake yawo da su shin mutumin nan addinin ku yake yi ne ku abokansa ko ku addinin mu yake yi mu iyayensa da danginsa sai sun ce no ina yi sallah wanda wanda kuna yi wannan ina yi sallah sosai bai zuwa coci sai mu yi sallah ina yi sallah sosai to zai mu yi sallah zuwa ga zuwa bayan gaisuwa da da fatan alheri ina fata malam da taimake ni ni ne dai ina yin azumi tun daga rajab har zuwa sallah sai wani malami ya ce aikin banza nake yi manzon Allah bai yi ba daina yi saboda haka nake son shi yi min karin ba bayani aikin banza bane yin azumin rajab sunna ne yin azumi cikin sha'bana sunna ne amma abin da yake wajibi kulle ramadana farilla ne a kansa wa'ancan guda biyu ko shine yasa kansa Allah ya jiga mu Allah ya mana gafara Allah ya karbi ayyukan mu Allah ya samu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jiga mu jikin iyayen mu da iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka shi wani mu da alheri Allah ya jiga mu maza da mata rayu da matattu Allah ya kiyaye mana imanin mu da addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya dauka musulunci Allah ya kare kafirci Allah ya haraka musulmi البركة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمره والكافي لما سبق ناصر الهدي لك الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتح الله كبير